أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wanda a sheik muhammad nasiruddin al'albani wallafa Allah ji kamalan darama a wancan sati da ya gabata ranar talata a litinin idan ba a manta mun fara bayani ne cikin abin da ya shafi ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya kawo mana wanda shari'a ta haramta yin su a cikin makabarta wanda mala ya kamar abubuwa kamar guda bakwai ya kuma mun shiga na takwas din ma mun fara bayani akan sa lokaci idan ba a manta mana takwas din shine as-salatu indaha walau biduni istiqbalin shari'a ta hana yin sallah a cikin makabarta ko a inda kabarbara suke ko kuma a inda kabari yake kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da lissafa akwai bambanci ko a cikin makabarta in aka ce makabarta shine inda aka ware aka killace aka keɓe shi domin binne mamata in aka ce inda kabarbara suke ya shafi wani waje maybe ba a ware shi don ya zama makabarta ba to amma wasu sun mutu an binne wani a wajen an binne wani a wajen an ƙara binne wani a wajen haka nan maybe ko da kabari ɗaya ne a wajen wani ya mutu an ji an binne shi a gidansa ko a wani bangare a gidansa to duka waɗannan gurare guda uku shari'a ta haramta yin sallah a cikinsu bisa zance mafi inganci kamar yadda muka ji ko a wajen ko a gaba ko a baya ko a gefe da gefensu duk shari'a ta hana sallah a wajen to idan ba manta ba inda muke bayani shine malam ya kai to mana wasu bayanai da ya ciro daga ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin da ya wasa bukhari na fatahul bari cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wasu hadisi da muka karanta guda biyu da na uku da na hudu daga cikinsu na uku shine ke cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum la tattakhidhuha quburan ku sanya wani bangare daga cikin sallolinku a cikin gidajenku kada ku mai da gidajenku su zamto kamar makabarta to wannan hadisi na uku shine aka samu wasu daga cikin malamai suka awwala shi suka juya ma'anarsa suka ce ai kwata-kwata ma hadisin ba yana magana ne akan hanin sallah a cikin makabarta ba amma dai yana magana ne akan hana sallah a cikin kabari ina fatan fahimta wanda ya mun ji bayanai ko suka ce ai abin da hadisi yake nufi shine kada ku maida a gidajenku ko kuma kada ku zamto ba ku yin sallah a gidajenku kamar yadda wanda yake sallah kamar wanda yake cikin kabari bayan sallah ina a gidansa saboda me gidansa shine kabari to nan bayanin malaika mana insha Allah ta'ala yanzu kuma zai shiga nasa bayanin mala albani ce qultu sai na ce ni a inji albani kenan wa hadha huwa al arjahu na'am mala yace qultu ni albani sai na ce wa hadha huwa al-arjahu anna al-hadith yadullu ala anna al-maqbarata laysat mawdu'an lis-salati mala yace wannan zance shine zancen da ya farin jayi zancen da yake hadisin yake nuna cewa hakika makabarta fa ba guri ne da shari'a ta ware domin ai sallah a wajen ba la siyama bi lafzi abi huraira musamman ma idan muka yi la'akari da lafazin abu huraira da ya zo a cikin hadisi na hudu da muka gabatar fa huwa asrahu fi dilalati wannan hadisi na abu huraira ya fi fitowa karara ya bayyana dalilin da yake nuna haramcin yin sallah a makabarta sama da wancan na ukun da suka fake da shi suka awwala shi da wata ma'ana wacce ma ba zai dauka ba malai ce qaulul isma'ili fadin isma'ili kuwa al isma'ili shine wancan mutumin da yace hadisin kwata-kwata ba yana bayani bane game da sallah a makabarta amma dai yana bayani ne game da sallah a cikin kabari to albani ce wannan magana ta sai da ya ce hadisin haramcin sallah yake nunawa a cikin kabari ba a cikin makabarta ba ya dullu ala karahati salati fil qabri la fil maqabir ma'a makhalifatihi sariha mala yace tare da wannan tare da yadda ya fito fili ya saba wa wannan hadisi li hadisi abi hurairata ga hadisin abu huraira fala yuhsinu hamlil hadith ibn umar alaihi ko da hadisi abdullahi dan umar inda ya kafa hujja da shi a kansa hadisin ba zai dauki ma'anar da shi yake so ya tabbatar ba li'anna salata fil qabri mala ce saboda sallah a cikin kabari dai ghairu mumkina abu ne da an riga an san ba abu ne mai yiwuwa ba adatan al'adance babu wanda ya san cewa ana yin sallah a cikin kabari al'adance fa kaifa yuhmalu kalamu shari alaihi to ta yaya za mu iya daukan maganar shari'a mu dora ta akan abin da ba zai yi ba malai tambaya malai cewa qaul ibn tin haka nan magana ibn tin a cikin raddi da yake wa wannan isma'ili din a cikin bayanan da sun riga sun gabata satin da ya gabata yace ibn tin huwa min shurrahi sahih al-bukhari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi wa sahih al-bukhari sharhi wasmuhu abdul wahid sunan shi na gaskiya shine abdul wahid yace al-mauta la yusalluna a cikin bayan da magabata idan maka masu littafi suka duba za ku ga akwai inda ya gabatar da wannan magana cewa shi ibn tin yake cewa almauta la yusalluna ai mamata ma ba sa yin sallah to sai albani yake cewa laysa bi sahihin wannan magana ta ba ingantacciya bace ina fata an fahimta me albani yake so yace kenan mamata suna yin me suna yin sallah to kun je ta kuma sabon mas'ala amma bar mu ji mai albani dogara da shi shin akwai hujja sai ce li'annahu lam yarid nassun fi shar'i bi nafi dhalika saboda babu wani nassi da yazo na shari'a da yake nuna haka da yake nuna cewa me mamata ba sa yin sallah wa huwa min al-umur al-ghaybiyyah allati la yanbaghi al-battu fiha malai yana ɗaya daga cikin al'amuran da al'amara ne na gaibu wanda bai kamata mutum ya yanke magana a kansa kai tsaye ce babu shi ko akwai shi ba sai da me sai da nasi sai malai ce illa bi nassin face da nasi wa zalika mafqudun samun nassin da yace ba a sallah bayan an mutu kuwa wannan babu shi sai malai ce bal qad jaa ma yabtulu itlaq alqawl bihi barma wasu abubuwa wanda suke nuna bacin wancan zance da yayi sun zo na shari'a da suke nuna cewa fa ana iya sallah bayan an mutu وهو صلاة موسى عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ما لاتي كما يدي النبي صلى الله عليه وسلم تبتا أغريش دا إدانون سيكي بعد العباري شوى ياغا أن موسى عليه السلام ينا سلا أتكين كبرنسا أدارن دا أكي إسرائيل نفات أم فهمتا حديث ني أنغنتتي إمام مسلم يفتدش من الله صلى الله عليه وسلم تبتا أغريش يكي شوى قد مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره عند كثيب الأحمر yace lokacin da aka isra'i da ni na wuce ta kasibul ahmar wajen bait a wajen baitul maqdis ne palestine kenan a yanzu kasibul ahmar din shine wani tarin yashi ja yashi ne ja to a daidai wajen malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo abin haka ne saboda jan yashi ai za a samu tudun yashi tudun yashi ja da yawa a wajen me yasa saboda mai a ɓoye kabarin annan musa saboda idan aka binciko shi aka gano shi za a je a rinka bauta da shirka da abin da bai kamata ba a wajen shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan abin mubaham yadda babu wanda zai fahimci wajen amma dai abin da yake so a fahimta shine ya gan shi a cikin kabarin sa tsaye yana sallah ina fata an fahimta yawa malai ce rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi fi sahihi a cikin ingantaccen littafin sa wa kaza wa kadhalika salatul anbiya alaihim salatu wassalam muqtadina bihi fi tilka al-laila kama thabata fi sahihi hakanan annabawan Allah gaba ɗaya dukkaninsu tun daga annabi na farko da Allah maɗaukai sarki ya aiko har zuwa annabi na ƙarshe shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkaninsu sun bar duniya sun rasu sun mutu banda annabi ɗaya shine wa annabi Isa alayhi salam ina fata mun fahimta dukkanin sun rasu to amma kuma abin mamaki shine lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Isra'i da Miraji lokacin da aka isra'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar da kuka sani Allah ya isra'i da miraji ne ga manzansa domin ya lallashe shi lokacin cutarwar mutanen maka ta tsananta a gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kwance da daddare sai ya ga mala'ika jibrilu da wata dabba da ake ce mata buraka ita wannan dabba dabba ce mai abin mamaki kusan bata karasa doki ba amma ta fi alfadani haka take jijjikinta gashi ne gaba da baya ba haka iya bambance gabanta da bayanta ba haka take sannan ita kuma zai wahala ka samu wani kayan sufurin da yake da sauri kamar ta ita yadda tafiya ta take shine duk inda ta hanga idan ta ya kai karshen sa idan ta daga kafa ta nan zai taka ina fata an fahimta kuma ganin ta ba irin naka bane kai kana da ganin da yake takaitacce ita in ta daga ita idan ta ina ta hango guri ne mai nisa to shi sa cikin dare ne abin kankace mai cikin wasu 'yan sakonni ko kuma cikin wasu 'yan mutane sai ga su a baitul maqdis da garin makka so alaka lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je garin makka a je garin baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki tara masa annabawa dukansu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shige musulmanci suna bayan sa kamar yadda ya bada labari sallallahu alaihi wasallam ina fata fahimta waɗannan annabawa da manzon Allah ya musu sallah dukanninsu ba sun rasu ba ai duk sun mutu to amma aka annabi musu sallah kuma gashi sun yi sallah to kaga wannan magana tana rushe cewa zance idan mutum ya mutu baya me baya sallah to wani zai ce waɗannan ai zancen annabawa ake annabi Musa da sauran annabawa ai da annabawan Allah ne Allah yana yakan fifita su akan abin da bai fifita ga magaran mutane ba to sai malam zai rushe wannan tunani sai ya ce bal thabat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace bar ma ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa al anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna annabawan Allah fa rayayyu ne a cikin a cikin kaburburan su amma suna yin sallah ina fata an fahimta to sai malai ce akhrajahu abu ya'la bi isnadin jayyid wa qad kharrajtuhu fil ahadith sahiha bal qad jaa anhu sallallahu alaihi wa sallam huwa a'ammu mimma dhakarna malai ce bar ma yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gamamman lafazin da ya fi ma abin da muka ambata wanda wanda ma ba annabawa ya su iya shiga cikin yin sallah yi wasu yi sallah bayan sun rasu wa zalika fi hadith abi hurairata fi su'alil malakain lil mu'min fil qabri hakan kawai yazo a cikin hadisin abu huraira ne a cikin hadisin da yake bayani game da tambayar da mala'iku za su yi mutum a cikin kabarin sa fa yuqalu wasu ruwayoyi sun zo da lafazin cewa fa yuqalu sai a ce da mutumin da ake masa tambaya a cikin kabari ijlis tashi ka zauna sai ya tashi ya zauna فيجلس سيزونا وقد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب سي أكوتنتو مسرانا أنونا مسرانا سي غنتا غاتنان تازو فاتوا تو أكايدا تكون إرم مؤمني دي كي بان الله إدرانا تازو فاتوا يا سلوكة منيني سلام مغربا كي نكو يوا تو أديدا لوكة سنونا مسا كما غرانا تازو فاتوا لوكة سلام مغربا زي شغا فيقال له سي أتي مسا أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه shin kana gani wannan mutumin da ya kasance a cikinku me za ka ce game da shi ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma za ta shaɗu alaihi wace irin shaida za ka bayar a kansa fa ya shi wannan bawan Allah da ake masa tambaya a cikin kabari sai ya ce da'uni hatta usalli sai ya ce da mala'iku ku banni na sallah ina fata an fahimta da'uni hatta usalli ku kyale ne sallah sai in ba ku amsa yanzu lokacin sallah yayi me yasa saboda an suranta masa game ga lokacin sallar magariba ya kuma a duniya ya saba da wannan lokaci yayi me yake yi duk abin da yake zai bari je yi sallah to aka bari ma gashi ne yana cewa bashi zai je wannan sallah ina fata an fahimta kaga abin da ka saba da shi a duniya shi zaka yi hatta a can idan ko halin mutum ne da ɗabi'arsa wasa da sallah da sakaci ana sallah yana sane ya bar zina ita ya je ya cika da abubuwan da yake to ko da alahira babu ruwansa da abin da ya shafi lamarin sallah Allah kiyaye fa yaqulani sai waɗannan mala'iku guda biyu da suke masa tambaya su ce da shi innaka sataf'al kwantar da hankalinka ai zaka zaka aikata sallar zaka yi amma dai ka bada wannan amsar da aka tambaye ka yanzu ina fata an gane to wannan hadisi ne ke nunawa ashe ma wanda ba annabi ba daga cikin annaban Allah zai yi me sallah ko da bayan ya rasu ashe kun ga wancan ma da'awa da su Isma'ili suka yi cewa ai abinda aka hana sallah a cikin kabari saboda mamaci baya sallah a cikin kabarinsa ashe kun ga da'awa ce batacciya kenan ina fata an fahimta kun ga bata da wajehi kwata kwata cewa ai hadisin ba yana nuna haramcin sallah a cikin makabarta bane abinda yake nuna wa hanin sallah a cikin ina a cikin kabari to ashe a cikin kabarin ma ana yin sallah kenan sai dai kuma wani zai ce ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idza mata ibn adam in qata anhu amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya rasu dukkanin aikin lada da suke iya zuwa masa sun yanke sai abubuwa guda uku a cikin babu sallah ko akwai sallah babu to kuma nan gashi an ce yana sallah a cikin kabari to ya kenan akwai takalifanci ta a cikin kabari kenan a'a yan uwa abin da ake nufi shine daga lokacin da mutum ransa ya yanke daga jikinsa to duk zancen takalifanci a lokacin ya yanke babu shi to amma sallah ce ta ilhama ba sallah ce ta me ta takalifanci ba kamar yadda malamai suke faɗa ma'ana ana jiyar da su daɗi ne a cikin kabaruran su amma abin da mutum ya saba kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ke cewa wa ju'ilat qurrata aini fi sala an sanya jin daɗi na da kwanciyar hankali na a cikin sallah idan abu ya rikicewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dugunzuma hankalinsa ya tashi sai ce ya bilal arihna bis salah hutar da mu da sallah kira sallah mu shiga sallah sai mu ji duk abin da yake tattare da mu da bakin ciki ya tafi to abin da ka saba yi hankalin ka yake kwanciya da shi a duniya a lahira ma sai Allah madaukakin sarki ya baka dama ka rinka yin sa dan ka samu kwanciyar hankali kamar yadda yan aljanna ya rinka yin tasbihi ba tasbihi ne na ibada ba tasbihi ne na me na kwanciyar hankali da jin daɗi da morewa ina fata an fahimta saboda ka sallah ce da mutum zai yi ta ilhama ba wai sallah ce ta me ba ta takalifanci haka nan waɗannan hadisi da makaranta yanzu wani zai iya hujja da su ya ce to ai kuna cewa annabi ya mutu kuma gashi an ce annabi mutu ba dan gashi an ce raye ne a kabarinsa shi sa ku sun ce ma ai suna ganin annabi a wajen tarurrukan su ko abin da ya kama da haka ko ba ka bane sai ana wasu tarurruka annabi kan zo ya zauna shi ma a sha shayi da shi to kun ga wani sai muka hujja da irin wannan hadisan ya ce ai gashi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da kansa ya ce al'ambiya wa ahya'un fi quburihim yusalluna ina fata an fahimta yawwa hadisin kuma da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake cewa duk mutumin da ya min sallama Allah madaukakin sarki zai je da ni sallama sa kuma na amsa masa wani ma sai ya ce to kun ji annabi ashe idan ka duba ai wannan yayi sallama a nan garin wancan yayi sallama a can garin wancan ya sallama a can garin ashe sallama wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta yankewa har abada kenan ashe in haka ne ko da yaushe annabi a raye yake ina fata ana fahimta wato ina kawo mana irin nasoshin da wasu suke dogara da su ne wajen su kawo ta ɓatacciyar aƙida ku ji an ce ana ganin annabi a fili amma annabi ya ba mutum wani abu ko ya gaya masa wani abu ba haka bane to shi sa babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa zadul ma'ad wani bayani mai kyau babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin zadul al-ma'ati wani bayani mai kyau yake cewa idan muka duba annabi tsira da aminci tsara tabbata Allah madaukan sarki ya ba mu bayani cewa zai iya rasuwa kuma zai rasu me da yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum game da wata ayatu yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna kuma mun san a tarihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai ranar da madina ta tashi a cikin bakin ciki da damuwa sakamakon mutuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har aka yi masa wanka aka sashi a linkafani aka ji aka haƙa kabari aka yi me aka sanya annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam ba aka bane to wace irin rayuwa ake nufi kenan rayuwa ce barzakhiya wacce babu wanda ya sai da take sai Allah madaukakin sarki shi sa zaka ga a rayuwar duniya kana bukata ka ci ka sha ka sanya tufafi ka ji iska kana bukata ka shiga wani daki kana kaza amma aka bari wa ya taba tabbatarwa da cewa ana waɗannan abubuwa babu ina fata an fahimta idan da a ce irin rayuwar da waɗancan suke nufi ita ake nufi mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu ya faru da yawa na rikici wanda ya kamata a ce ya magana a kansa idan da a ce rayuwa ce wacce suke nufi zai iya zuwa ya ba da wani shawara ko wata magana a kai an samu rikici tsakanin sabai wanda ta kai ga zubar da jinan naki an kashe da yawa daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsakanin su idan da a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yawo har yana yakan kai sako ya ba wani wani sako daban ai nan ya kamata ya je fara bayani ba can ba nan ya kamata ya je fara sulhun ta ku duba akwai yakin da aka yaki ghazwat abin nan ma'arakatu jamal wanda matarsa na Aisha hadda ita a cikin fadan kuma kowa ya san yadda na Aisha take a wajen Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai da aka so kira umman da take kai ya kai ta ƙasa ta kusa rasa ranta a lokacin duk annabi yana gani yana yawa amma kuma yana gani ana matarsa haka ina fatan fahimta to shi sa rayuwa ce da Allah madaukakin sarki ya san yadda take shi shi kadai yanzu bari ba ku misali annabi Musa alaihi salam annabi ya ce ya wuce shi a cikin kabari yana sallah kuma gashi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jibatul muqaddi ya musu sallah kuma har da shi kuma yana hawa sama a sama ta bakwai ko ta shida sai ga annabi Musa sun haɗe shi ba shi ne rinka cewa da da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma a rage masa sallah ba ba shi bane a to annabi Musa guda nawa ne na fata an fahimta gashi a cikin kabarinsa duk a lokaci guda ne an gan shi yana sallah gashi kuma anan a baitul qadis an sallah kuma gashi a sama ta bakwai guda nawa ya zama annabi musan kenan ashe kun wata rayuwa ce wacce ni ko kai ba mu sai da take ba Allah madaukakin sarki shi kadai sai da take kuma bai gaya mana ba to dan me zaka hukunci akan ta babu wanda ya sani shahidai Allah madaukakin sarki ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ka taɓa tsammani ka ɗauka cewa wanda aka shi saboda Allah a wajen a filin yaƙi sun mutu ba fa matattu bane sai Allah ya ce bal ahya'un haka Allah ya ce bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna Allah yana azurta su daga gare shi to yanzu duk shahidan da suka mutu na Uhudu ba mun je da aka yi musu kabari ba annabi ya ce abin ne su da me da jinan nakin suka da ai musu wanka ba haka bane to kuma Allah madaukakin sarki ya ce ba su mutu ba to irin rayuwa ta ce da ko irin rayuwa ka suke yi wanda shahidi ya taɓa mutuwa ka ganshi yana yawo ina fatan fahimta wato da abin da sana na tsane dogon wannan bayani saboda akwai aqida ne guda da ake gina akan wannan kuma ana batar da mutane da yawa mutum kawai sai ya ce maka ai yana ganin annabi fari ido da ido yana ganin annabi har yana bashi sako suna zanawa su gira da sauransu to wasu sukan kawo irin hadisai domin su kara wannan abubuwan da shi su kara wannan barnar da shi to shi sa dole ne mutum ya kasance ala basirata akan duk abin da zai na addininsa annaban Allah dukkaninsu Allah madaukakan sarki ya dauki ransu in banda annabi Isa annabi Isa ne zai dawo bayan karshen duniya kuma shi ma daga baya zai mutu mutuwar da kowane irin mutum ya shi ma kuma ya koma ga Allah madaukakin sarki amma dukkanin annabawa sun mutu rayuwar da Allah madaukakin sarki yake nufi annabawa sana da ita rayuwa ce da shi ya sani ya take kuma shi ya sai da shi da rayuwar tasa amma ni ko kai babu wanda ya sani bari hami abin nan din suna yawo ko abin da ya kamata Allah ya samu dace وأن حديث أخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط لأن في محمد بن أمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة فهذا الحديث سريح ما ليس وأن حديثي يابتو كرر بياني في أن المؤمن أيضا أكن سوى مؤمني يصلي في قبره ينافئ ينسلى أسكن كبرنسا فبطل ذلك القول بأن الموتى لا يصلون sai wancan zancen na baya ya zama zance ne da yake bashi da karfi wanda yake cewa mamata ba sa yin sallah wa tarajjaha anna al-murad bi hadith ibn umar kuma zancen abdullahi zancen hadith abdullahi ibn umar sai ya rinjaya cewa anna al-maqbarata laysat mawdi'an lis-salati maqbarata fa ba gurin sallah bane yan uwa wallahu a'lamu Allah ne mafi sani وقد دل الحديث كما حديث هاي ينزو yana mana nuni akan cewa wa ma zukira ma'ahu da zantuttukan da aka ambata tare da hadisin ala karahati salati fil maqbarati akan karhancin sallah a makabarta wahiya littahrimi li zahirin nahi malai ce karhancin da aka ce karhanci ne na haramci ba wai makaruhi irin wanda ka sani ba in aka ce makaruhi makaruhi na haramci ma'ana kamar ka ce haramun kawai da Hausa shi ake nufi saboda wasu zahirin hadisan da suka zo na hani da suka yi karara wa zahaba ba'd ulama'i ila butlan salati fiha wasu daga cikin malamai ma sun tafi akan cewa idan ma mutum yi sallah a wajen to ta ɓaci babu ita ma'ana wannan wata kaida ce usuliya halin nayu yaqtadi al-fasad aw la yaqtadi al-fasad idan aka ce abu kaza babu kyau haramun ne kada a yi shi to akwai abubuwa guda biyu idan na aikata aikin nayi haramun Allah zai kama ni amma aiki na yayi akwai kuma idan na aikata aikin nayi haramun sannan kuma aikin batacce ne babu ruwan Allah da shi ran tashin kiyama sai Allah ya tume ni akan wannan aikin ban yi shi ba ina fatan fahimta yanzu misalin da zan ba mu shine idan mutum ya ji an kira sallah a masallaci an tara sallar jami'i shi kuma kawai sai ya je alula a cikin ɗakinsa sai ya tara sallah ya sallar shi shi kaɗai wannan aikin da ya sunansa ya sunan aikin da ya na ƙin zuwa masallaci je sallah gashi da lafiyarsa da kuma babu abin da ya same shi haramun yayi ya haramun yayi zance mafi inganci ba makaruhi bane tunda sallar zuwa jami'i kamar yadda muka sha bayani zance mafi inganci mecece wajibi ce to duk mutum da ba wajibi yayi mai kenan me kishi ya wajibi me kishi ya wajibi haramun to kaga mutumin da yake zuwa je sallar jam'i yayi haramun to wannan sallar da ya shi shi kada gida tayi ko bata ba bata ba tayi sallar shi tayi babu abin da shafi sallar sa tayi sai dai yayi haramcin bai je jam'i ba Allah zai kama shi ina fata an fahimta yawa wannan shine amma da za akwai aikin kuma da idan mutum ya je ya aikata shi bayan haramci kuma sannan aikin ya ɓaci gaba ɗaya yanzu misali Allah ce ya yi wallazi na amanu idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah sai ce me wadarul bayyi idan aka yi kiran sallah ranar juma'a ku yi gaggawa ku tafi sallar juma'a ku bar ciniki to sai malamai suka ce duk cinikin da aka kulla shi bayan kiran sallar juma'a na shiga na fara hudu ba to wannan cinikin bayan an yi haramci kuma ɓatacce ne bai ba cinikin ya ɓaci ina fatan fahimta duk cinikin da a kulla shi bayan wannan kiran sallar bai ba ina fatan fahimta to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa sallar da mutum zai yi a makabarta wasu suka ce yayi haramun Allah zai kama shi amma sallar ta yi kamar mutumin da yake zuwa sallar jami'i wasu kuma suka ce a'a sallar ma da bayan haramun ba ta ba ranar tashin kiyama sai Allah ya tume shi me yasa bai sallar azhar ba saboda me waccan sallar azhar din da yayi a duniya yi ta ne a cikin makabarta ba ta ba Allah ya sa an fahimci zancen da nake so nake zuwa gare shi ko yau wato shine abin da ma nake nufi cewa wasu daga cikin malami sun tafi cewa annayu yadillu ala fasadil manhi manhi anhu hanin yana nuna bacin abin da aka hana ayi idan aka yi sallar a cikin kabarta bayan haramun ne kuma bata ba wa huwa qawlu ibn hazm wannan shine zancen ibn hazm az-zahiri wa ikhtarahu shaykh al-islam ibn taymiyyah hakanan ibn taymiyyah shine zancen da ya zaba wa shaukani الإمام الشوكاني في الأوطار وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال ابن حزم يرويته دق إمام أحمد بن حنبل لنا سوى من صلى في مقبرة وان دي صلى أتكم مقبرة أو إلى قبر كوي صلى لا فسكنت كبري أعاد أبدا هر أبدا سيارامت رأي إمام أحمد كنا ma'ana idan mutum ya sallah a cikin makabarta kowa yana kallon kabari wannan sallar ta har abada ana bin sa bashi zai rama ta idan ya shiga kabari za a tambaye shi misa ba kai sallah kaza ba rana kaza sai ai nayi sai to ai a cikin makabarta kai sallah cikin makabarta ko da ita da babu daɗe ne wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai malai ce thumma innal inna karahata salati fil maqbarati tashmalu kullu makanin minha sannan kuma sallar da aka hana a cikin makabarta fa yan uwa ku sani ta shafi kowanne guri daga cikin makabartar duka sawa'un kana القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره duk ɗaya ne ya kasance kabarin a gaba ka sashi ko a baya a damanka yake ko a hawanka duk ɗaya ne inda aka ce nan a cikin makabarta kake to idan kai sallah a ciki kai harama li'annan nahya mutlaqun ma yace saboda hanin haka yazo a sake babu abin da ya kayyade shi wa min al-muqarrari yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatacce fi usul fi ilmin usuli a cikin ilmin usul fiqh annal mutlaqa idan shari'a ta kawo nassi a sake yajri ala itlaqihi to zai gudana ne a bisa yadda ya zo a sake ɗansa hatta ya ati ma yuqayyiduhu wa sai an samu abin da zai kayyade shi ya ce banda abu kaza banda abu kaza to nan kuma ba a samu ba wallam yuridhu na shay'un min zalika nan kuma ba a samu wani abin da ya kayyade nassin ba wa qad sarraha fi ma dhakarna ba'd fuqaha al-hanafiyyati wa ghairuhum kama ya'ti wannan abin da muka ambata wasu daga cikin malaman hanafiya sun faɗe shi da wasu su daga cikin malamai kamar yadda zai zo fa qala shaykhul islam ibn taymiyah fi fi al-ikhtiyarat al-ilmiya babban malami shaykhul islam ibn taymiyah faɗa cikin littafin sa mai suna ikhtiyarat al-ilmiya ina gani sai mu dakata anan saboda idan muka shiga zancen sai da tsayi zai shi mai lokaci kwarai da gaske wuta ta ta ba matsala sau da kana gani sai ma ƙwara gobe sai mu ƙarasa insha Allah ta'ala mu ji kuma abin da zan sanya kunsa Allah maɗaukan sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh